وذهبوا أن الأمر في السماء وكان الله سبحانه وتعالى ونجي سبحانه وتعالى إن الصفا حقيقة دوسا صفا والمروة لكما دوسا مروة دبا لازم مكة صفا دا مروة إن دوا سوني بيو دا سكي أمكة دوا سوني دا بيو دا سكي أكم أمكة وان دا كان أزامن جاهلية kafiran makka suna tsora gumaka a kai ko sun tsora gumakansu a kai shi yasa lokacin da musulunci ya zo sai musulmi ya zamo ba sa son yin sa'ayi tsakanin su saboda suna ganin kamar wannan sa'ayin kamanci ne da mushrikan nan lokacin da suke dora gumakansu a kai to sai ubangiji ya saukar da wannan ayar cewa dutsen safa da dutsen marwa din nan min sha'irin lahi suna daga alamomi na addinin Allah a adami dinihim alamomi na addinin Allah shi yasa zuwan kafirai gare su daga baya ya fice su daga matsayinsu ba idan musulmi suka samu dama suka kubutar da su daga hannun kafiran sai su gaba da ibadun da suka saba ko da aka shar'anta musu a wannan wajen kuma wannan ka'ida ce wadda take maganiya koyaushe musulmi ana neman ya kauce daga tsarin kafirai amma idan zama kafiran sun ɗau wani abu daga cikin musulunci sun sa a nasu ta wannan kuma ba a ce musulmin sai ya gudun kayansa ba a'a musulmi ya karɓe kayansa da abin ba nasu ba ne wa alfihima al da take a cikin asafa da almarwata lilgalabati dan rinjaye ne lilgalabati baki asali safa dutse wanda yake fari ko wanda yake mai santsi mawar kuma dutse wanda yake baki duk dutsen da yake baki a iya kiransa marwatu haka nan dutsen da yake farfari ko mai santsi kwarai a iya kiransa safa sunansa safa to amma sai zamo haka sunan safa da al ko almarwatu da al ya zamo alali ya zamo ba dutsen da ake kira asafa in ba wannan ba yadda mai alfiya yake faɗa ko ibnu malik yake faɗa alfiya wa kada siru alaman bil galaba murafu nau mashubu alkal aqaba wa hasa alzi intana da autirib aujib wa fi gairihi ma kattan hazib ko to wannan ya zamo alami ne bil galabati tamkar rijaye shi yasa bil galabati labin ne da farko sannan ba kamar hajji albaita wanda iya haji zuwa ga ɗakin Allah a wani kamara ko ya je ga Ka'aba da nufin umra ko ya je ga Ka'aba da niyyar umra ai zara ya ziyarci Ka'aba asalin ikimaru ziyara ana cewa ita marku fulana bi ma'ana zutuhu na ziyarci wani to kuma sai ya zamo aka takaita shi a kan nufin ka'aba da ibada mahasusa wadda ta haɗa tawafi da sa'ayi da aski da alma'ana abinda ake nufi mai talabata wanda ya cuɗanya da haji ko umra salatuna alai to ba laifi a kansa an ya dawafa bihima idan ya dawafi da su ya an ya tsabai na huma ya sa yi tsakaninsu sara'am sa'ayin nan ko guda bakwai in sharaɗin ingancin sa'ayin nan kuwa sai fa in an yi shi bayan an yi dawafi da ka'aba in aka yi sa'ayin nan ba tare da dawafi ya gabata ba to sa'ayin bai inganta ba dawafi da ka'aba rukuni ne wato ko sa'ayi tsakanin safa da marwa rukuni ne illa al'audu ilaihi ba abin da zai isa wa wanda ya bashi sai dai ya koma yayi dan mutum ya bar sa'ayi tsakanin safa da marwa to ya bar rukuni ne yanda dan ashir yake faɗa a cikin murshidul mu'in wato wato arkanuhu in turikat lam tujbari arkanuhu in turikat lam tujbari rukunai na hajji in an bar su ko an bar ɗaya a cikin su to ba wani abin da za a yi a ce za a dora sai dai a koma a zo da wannan rukunin sai zuwa da wannan rukunin wanda yadda dama ake ta faɗa rukunin haji a guda hudu ne da harama da hajjin da tawafi tawaful ifara da kuma sa'ayi tsakanin safa da marwa da kuma tsayuwa arfa wadda ita ce kan gaba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alhajju arafatu alhajju arafatu manzo Allah alaihi salam yake a zan fara da abin da Allah ya fara da shi wannan haka muslim ya waito hadisin wayar ku nasa'i shine ibda'u bima bada Allahu bihi ku fara da abin da Allah ya fara da shi yana nufin zai fara sa'ayin daga safa kuma daga nan aka dauka cewa ashe mashru'i ne cewa duk abu ma da ake nema bayi su zo da shi in ya zamo ga yadda Allah ya tsara to a zo da shi haka kamar a wajen alwala Allah ya fara faɗar wanke fuska sannan ya faɗi wanke hannaye ya faɗi shafar kai ya faɗi wanke kafafuwa to a zo da shi haka din aka ce wajibi ne yadda shafi'awa suke kai da kuma wasu 'yan kaɗan daga malikawa kamar sai abu musalim da ibn zubairu da akan haka suke amma saboda tunda Allah ga yanda ya faɗa kenan to amma zancen da ya fi jaye a masabar malikawa shine cewa shi tartibi a wuru'i ba wajibi ba ne sunna ne amma kamar a sa'ayi idan mutum ya fara daga marwa ya zo safa to wannan da ya fara da shi ba zai lissafa da shi ba koma wanda zai daga safa ya tafi marwa shine zai lissafa ya yi ɗaya ya yi ɗaya to da aka ambaci junaha aka ce la junaha alaihi ana yin rabi ne ga yadda musulmi ba sa son su yi sa'ayi tsakanin safa da marwa domin mutanen jahiliya kafin zuwa musulunci suna yin dawafi bihima akwai ketaren bihima a wannan nusar tamu suna yin sa'ayi tsakanin safa da marwa alhali akwai gumaka biyu akan safa da marwa sai su ringa shafar mushrikan nan sai su ringa shafar gumakan nan suna da'awar cewa ai neman albarka suke aka ce yanzu tunda an kauda gumakan ku je ku sa'ayin ku sa'ayin nan mashru'i ne wa man tatawwa hayra wanda ya tatawwi na alheri ya ƙara ayyuka na alheri ai fa'ala da'atan ya aikata aikin da yake na bi faran au na plan farilla ne ko nafila hairan ya hada abin da yake farilla ya hada abin da yake nafila shi yasa ya dau umumi musamman nan tunda yake ya zo bayan sharadi mu kira in ta zo bayan sharadi tana fa'idantar da umumi yadda malamai da yawa suka tafi a kai shi yasa hairun dinnan ya hada da nafila ya hada da farilla kamar yadda na can na suratul hajji shi ma ya hada duka saboda shi kuma an yi ta'arifinsa da al-waf'alu al-hayra ya ayyuhal ladina amanu karu wasjudu wa abudu rabbakum waf'alu al-hayra to ya hada duk ya hada alherin da yake farilla ya hada alherin da yake nafila inda suyudi yake fada ko kuma sadi fatil umumi waf'alu al-hayra salat wakila fil farari wakila mushtarik to yawa ita ce ta kawo umumin ba yawa ita wannan aldin ba za a ɗauka ta ta sigira giya ce to koko abinda ake nufi wanda ya kai bisa abinda Allah ya dora masa ga abinda aka ce yi dole da ya wannan ɗin kuma sai ya zo da abinda yake nafila to bayan Allah da ke ga Ubangiji ga sallah da aka ce rakawoyin nan goma sha bakwai su ne aka faranta akan mutum tsakanin yini da dare a sallolin nan guda biyar to amma bayan nan sai zama yana yin ƙari kamar yadda maulanmu shehu salam shehu ibrahim rabi Allah ta'ala sai ke cewa ai yana da kyau a ce akalla bawa tsakanin yini da dare ya yi raka'a hamsin tsakanin sallah ta farilla da wadda take ta nafila ga ta farilla dai goma sha bakwai da kawai goma sha bakwai ga safari da wuce yi raka uku sauran kuma talatin din na fulfulin da ake na dare guda goma ga guda 20 din wanda ake kafin sallah da bayan sallah raka hudu kafin azahar raka biyu bayan azahar raka biyu kafin la'asar raka biyu bayan wato bayan magarba sannan ai raka hudu kafin isha sai zama aka hada a samu an samu hamsin din gaba daya yace ya kamata a ce kowa ya lizinci wannan ya dora wa kansa haka kai ya ce iyaka sha bakwai nan na farilla su zai kula da su boko a ishirin din da yake a hada da shafa'i da wuturi a a hada hada na fila domin ko wanda bi ya aikata aiki na alheri ya kare masa abin da Allah ya faranta masa fa inna Allah shakiru ubangiji zai gode masa lahu gare shi zai godiya gare shi bi kabulil amali ya godiya da Allah zai masa shine cewa zai karba aikin nasa Allah subhanahu wata'ala zai karba aikin nasa wanda sabata alaihim zai ba shi lada a kai ya tsira shi ubangiji tsarinsa sai kankan da bawaye dominsa sai ya karba ya ba da lada kuma mai yawa ya ba da kwakwafan lada kanka kankanta abin da za ka yi a janibin Allah da aiki in ya zamo ya gaba da ikilasi sai ya zamo wato karbabbe sai ya zamo ya yi yawa abin da yake da aiki a janibin Allah ikilasi namun ikilasi ya sa inda wato cikin fa'idojin da shi a sai da Ahmad suka yi ya fitar a sharhin da sai da Muhammad al-Arabi almajirin babban almajirin shauci jami'in nan ya ga salatinsa ya ce ana cewa a yawaita salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam me ya yawaita salatin ga manzan Allah ce ko ɗaya kai amma ya zama san da kai ɗayan nan yadda ka yi ta yadda zuciyarka take da yadda zahirinka yake da a ce ga ka ga manzan Allah ne rara ba za ka kari akan haka ba to sai zama wannan guda ɗayan ta zama mai yau amma dan ka yi ni kana yi alali ba na da ba ka duba matsayin manzo sallallahu alaihi wasallam da kake wa salati ba ai yawan da kake yi ba yawa bane ai abin da ake nema ka dubo girman wanda kake wa salati yana cikin fa'idojin da shi sai Imam Al-Arabi wanda yana cikin manyan almajiran shehu Tijjani yana cikin wanda suke ganin manzo sallallahu alaihi wasallama ya kazata suna ganin manzo ya kazata so jewa in kyau tijjani yana da sako wajen manzan Allah saboda yana jin kunya ya faɗa to shi yake aikawa da yake cewa in duk da kaga manzan Allah ka ce masa ga kaza ga kaza ga kaza to haka yake faɗa a wannan sharhin da yawa salatin nasa to Ali masani ne bihi da shi la ya fa alaihi ma ajiltu ya da aikata sai ku taba dauka zai buya ga Allah Allah yana sanar da duk abin da kuke aikatawa wanda zala fil yahudi ya ta sauka a cikin yahudawa wanda suke koye ilimi wannan aya ko da yake an ce za su kani game da yahudawa to amma yanda ake faɗa al-ibratu bi umumin bi umumin lamzi la bi hususis sababi ana isnani da gamawar lafazi ba wai da kebancewar sababi ba yaza duk wanda yake ya boye ilimi ya shiga a cikin wannan shehu usman dan fodo da dan uwansa shehu abdullahi abinda ka fama da shi a sannan shine malamai wanda yake sun yi sani amma kuma dan su samu matsayi a wajen masu mulki su ringa boye ilimin su su ringa boye abin da Allah ya faɗa to ya zama wannan shine babban abin da suka fi fama da shi fiye da kowane abu don fama da wannan fiye da kowane abu shi yasa shi Abdullahi baya barin kafa in dai zai fadaka akan wannan maganar sai ko an ga ya fadakar kama a nan ɗin kamar yadda yake koyaushe ba abu mai cutar addini irin malaman da suke masu boye ilimin za su ringa ganin ilimin nasu ba hanya ce ta shirya da mutane ba a'a hanya ce ta su zama wani abu a duniya shi yasa yadda duk zai zamo sun sun bi ta haka ne za su zama wani abu a duniya to haka za su yi da ilimin ba wai su tsaya faɗar tsantsan gaskiya ba liwacin haƙƙi yan duban cewa gaskiya ce to sun shiga yadda ibnul mubarak abdanul mubarak malamin nan mustahidi yake faɗa wa hal abada dina illal muluku wa ahbaru su'in wa rubanu ha akwai abin da yake bata addini irin sarakai wanda suna da wasu sarakai ne na musulunci amma suna tobara suna banna a cikin addini da kuma malamai masu miyagun ayyuka ba su san su bayyana ilimin su ba sai inda yake zai jawo musu miyar su ke zagi a nan ne suke bayyana ilimin amma inda za su bayyana miyar su su kasa samun miyar nan ba za su bayyana ilimin ba to wa rubanu hada kuma masu ibada ba bisa ilimi ba wanda za su dora wa kan cewa su za su ibada alhali ba ilimi wanda abin da ake bukata da duk zai ibada ai yanzu ya gina ibada ta bisa ilimi ana gina ibada ne bisa ilimi to ubangiji subhanahu wata'ala ya ce innal ladzina والذين يقتلون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون inna ladina hakika wa yannan nan abin da ya kawo umumin kenan aka ce lafazin ya dau umumi saboda mausuli mausuli yana cikin mufama mufamatu suna da suke mufamai mufami ko min adawatul umumi hakika wa yannan ya tumuna ma anzalna da suke boyewa annasa mutane ma anzalna abinda muka saukar fil qur'ani a cikin qur'ani من الآيات البينات لك آيوي ونسي أتيلي كآية الرجم كما آية شوى موسني إن يزنا أجيبيشين والأحكام دو كنشو كنشي دسكزو أسكن قرآن سكي بوي وا والهدى سكي بوي متعني أبن مكا سوكا ندك الشريعة ما يهدي أبن يكي نون أوا إلى جوب اتباعه إذوا شوى دولني أبو قرآن أبن يكي نون شوى دولني فأسيا أبو قرآن da kuma a bada gaskiya da shi kamar irin tsohon manzo sallallahu alaihi wa sallama da yake ya zo a littattafan da suka gabata da tsohon musulunci da tsohon musulmi wanda Allah ya faɗa a littattafan da suka gabata amma suke boye wannan don suna hassada ga manzo sallallahu alaihi wa sallama suna hassada ga musulmi wanda a baya aka faɗa ma ya waddu lazina kafaru min ahlil kitabi walal mushrikina an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum min ba'adi ma bayyana bayan ko mun bayyana filin nasu ga mutane an bayyana mutane haka amma su malaman nan da su ne wajibi a kansu su tsaya su bayyana shi ga mutane yadda Allah ya bayyana sai su ki saboda wata manufa ta su fil kitabi mun bayyana a cikin littattafan da aka saukar a taura ce ko dai ana nufin a taura awil qur'ani ko ko ana nufin qur'ani ulaika masu wannan sifar yal'anhumullah Allah zai la'ance su ma'ana yomi iduhum min rahmatihi zai nisanta su daga rahama ba su ba samun rahamar Allah wa yal'anhumullah inuna masu la'anta za su la'ance su almala'ika mala'iku wal mu'minuna ya mu'minin aw kullu shay ko kuma abin ya dau umumi kome ma zai la'ance su hatta duwatsu hatta sakwankwani hatta turbaya hatta tsirrai duk za su la'ance su ayatuna alaihim bil la'anati ai su ne musu addu'a da cewa Allah ya nisanta su daga rahamarsa.
الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك عليهم على التواب الرحيم Illa lazina za mu sai fa wa'anda yake sun tuba anil kitmani sun bar koyewa da sun sun koye amma da aka gargaɗe su aka nuna musu koye ilimin nan ba daidai ba ne suka dawo suka bayyana wasa iri ma ya jibu an yi taba min da kuma baki ɗaya abin da yake wajibi ne a tuba daga gare shi abin da yake lalle ne bawa ya bari to suka bari bayan da suna yi wa aslahu suka dawo suka gyara aikinsu al'amala suka gyara ayyuka bainahu wa bainal lahi tsakanin su da Allah tabaraka wa ta'ala wa bayyanu suka dawo suka bayyana ma katamu abinda suka boye saboda ka tubu alaihi wa innan ni zan karbi tuban su Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wannan zan karbi tuban su aqbalu tawbatan zan karbi tuban su wa ana tawwabur rahim ni ne mai karbar tuba mai yawan karbar tuba duk wanda ya zo gare ni yana mai tuba to zan karbi tubansa mai yawan jin kai ga bayi wafil ayat ya zo a cikin ayan nan cewa duk wanda aka tambaye shi daga ilimi ya zama wajibi a kansa ya isa wanda duk aka tambaya daga ilimi ya zama masa dole ya isa malamai suka ce yana zama wa faru aini a kansa kuwa idan ya zama a garin ko a wajen ba wanda zai isar sai ba sai shi to a sannan ya zama faru aini ne a kansa ya isa amma idan ya zama akwai wani ba shi ba wanda zai iya isarwa to a sannan faru kifaya ne a kansa ya isar din bai zama faru aini ba kai haka ma dai wanda ma ba a tambaya ba yake wajibi a kansa ya bayyana din man yi balligu gairuhu idan ba wanda zai isar da shari'a a wajen in ba shi ba ba zai masa dole ya tsaya ya isar ko da ba a tambaye shi ba ko da ba a tambaye shi ba ba ya ce ai inda ba a tambaye shi ba ina ruwansa a'a ba haka lamarin addini yake ba sai dai fa in ya san isarwa tasa ba za ta yi amfani ba to in ya san isarwa tasa ba za ta yi amfani ba yana da dama ya ke isarwa domin amfanin isarwar shi ne wato a karba wasu malaman suka ce a aiko a nan din ma dai ya zame masa wajibi ya ji sassin yadda shi mai wannan tafsirin shi abdullahi dan fodo yake faɗa a waken da ya yana nasiha ga yan uwansu cewa lallai fa sai an tashi an tsaya tsayin da kafin isar da addini yake cewa fala ya fauli in فلا يقدر الإبلاغ عدم قبولهم فملهلهم مولاهم أن دفاتهم فإنك إن بلغتهم وأعذرهم فساقيهم المولى فإنك جالهم yace sai mutane za a faɗa musu gaskiya amma ba sauraro za su ba ba karɓa za su ba wannan bai hana a ce dole ne a tsaya a faɗa musu ba in an faɗa musu an fita haƙƙinsu ka gane kai mai faɗar gaskiya kana buɗe kofar hanyar tsira ne amma Allah ya shigar da wanda ya so wannan hanyar ko ka buɗe hanyar in Allah ya nufi wani ya tsira ba sai ka gama buɗe hanyar ba wanda ya shiga amma dai kai haƙƙinka ka buɗe hanya fa mutu ruhun maulahu mu an tafatu Allah shi ke shigar da su kai buɗe kofar ce taka domin kana ka faɗa musu gaskiya sai zama ba su da wasa ta cewa ba sa ce ai ba a faɗa musu ba fa innaka in ballaga tahum ra'a usuhum fa saki humul maula fa innaka jalim Allah shine mai sha da su kai abinda aka ce kai ka dama in ka dama in Allah ya nufi su sha sai su sha in kuma Allah bai nufi su sha ba to kai dai ka biya abin da yake kanka to wannan yasa Imam Malik radiyallahu ta'ala anhu ya gamu da hukumar da ya gamu da ita domin tambaya aka yi masa asalin abin da ya jawo abin tambaya aka yi masa ga wani jikan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ya ce a fito a yi maganin azzalimai to azzaliman nan dan su samu dama sun sa duk manyan mutane sun musu rantsarantsi cewa ai wallahi duk wanda ya warware alkawarin da ya musu to matarsa duk matan da zai aura ma sun saka suke uku wani duk bayan da yake da su sun yanzu duk dukiyar da yake da ita ta zama sadaka wajibi ne tafiya sa ya yi hajji da kafa da sauransu da yadda ne wai za su samu kada mutane su juya musu baya sun sa sun musu wannan rantsarantsan aka da mai ma malik yawa abdullahi ga wannan malami bawan Allah jikan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fito yana magana a fito a kau da zalunci su kuma masu mulkin nan ga abin da suka mana daidai ne mu warware rantsarantsar da muka yi musu mu bi wannan bawan Allah ko kuwa sai imam malik ya ce laysa ala mukrahin yamiru ai wanda aka wa dole ya rantse wannan rantsuwa ba ta kama shi ba wannan ya ja ya sa aka kama imamu malik yana da shekaru dewa wajen saba'in amma aka yi masa dukan ziya har sai da ya zama wasu gabobin nasa suka shanye saboda tsananin doka amma har bayan da aka doke shi ya sa aka ɗora shi akan dabba yana yawo a gari yana fitani wanda bai sani bai sani ni ne maliku na faɗa duk wanda aka wa dole ya rantse to rantsuwa ba ta hau kansa ba duk wanda aka wa dole ya rantse to rantsuwa ba ta hau kansa ba to innal ladina kafaru الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين hakika wa'annan da suka kafirta wa matu suka mutu kuwa wa hum kuffarun alhali suna kafirai ba su tuba ba daga kafircin nasu ulaika alaihim la'anatullah to wa'annan la'ana ta Allah ta zamo lalle a kansu ba su ba samun rahamar Allah wal mala'ikati haka nan mala'ikun Allah za su la'ance su wannan su ajma'in haka nan baki ɗayan mutane isa ko zalika sun cancanci wannan duniya da lahira wannan aya ta kunshi nuna cewa ya halatta a la'anci kafiri a gaba ɗaya kamar ka ce Allah ya la'anci duk wani kafiri to haka ya halatta amma kafiri mu'ayyane kamar ka ce ritas wanda yake kafiri Allah ya la'ance shi to wasu suka ce haka din bai halatta ba nan ba ta sani ba ta yi nan gaba ya musulunta domin halinsa yayin cikawarsa ba san da ba an ba san da zai kare ba amma dai abin da yake ingantacce magana da take ingantacciya cewa ya halatta wanda yake kafirin mu'ayyani a la'ance shi aiki da zahirin halinsa shi yasa kamar nan da aka ce halatta a la'ance shi kamar wata ƙara hujja ce kenan kamar hujja ce ga maturidiyawa da suke cewa ai wato wanda yake saki shi ne wanda an zai ke mumini wanda yake shaki shi ne wanda yanzu ake kafin sabanin ashariyawa da suka ce a an saki wanda ya mutu yana mumini shaki kuma wanda ya mutu yana kafiri shi yasa ba a aiki da abin da yake a yanzu a wajen su ashariyawa ana aiki ne da yadda lamari zai zama a ƙarshe su kuma turdiya suka ce a sai mutum yana sahidi ya koma sahidi wal jazu billah sai yana sahidi ya koma sahidi inna na shauda ahu farun mai yake fada min zubatul kubra was sa'ad was shaqa la yubaddalu was sa'ad was shaqa la yubaddalu yana cikin gurare bakwai da aka samu bambancin fahimta tsakanin ashariyawa da maturidiyawa game da sa'adu da shakawu su ashariyawa da maturidiyawa su ashariyawa sun ce baya sauyawa wanda yake sa'idi sa'idi ne kuma kullum da sa'idi ne ta ce sa ba a isana da yadda yanzu halin sa yake ana duba da yadda zai cika ne kawai ko da yanzu yana halin kafirci ko yana halin sabo in yi cika ya tuba a halin ya tuba ya zama sa'idi kuma tun an zaɗin sa'idi ne kenan haka nan kuma wanda yake zai mummunan cikawa wa iyazu billahi tababbe ne to kuma dariyawa ta ce a ba haka abin yake ba wato su kuma turi da suka ce ba haka abin yake ba ta yi sauya sai yadda ta yi ya koma shaƙi ta yi kuma shaƙi ya koma sa'idi to yasa aka ce ya halatta al'ancin kafiri mu'ayyani saboda ga shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya la'anci wasu mutane da ainihinsu daga cikin kafirai kamar misali abu jahal ya la'anta abu jahal ya la'anta sabanin umayyata to wa amma amma al'anci mummini al'asi mai saban Allah wanda yake mu'ayyane kamar wani da yake banna kaza Allah ya la'ance shi to wannan bai halatta ba daga muwan malamai bai halatta ba daga muwan malamai abinda ya wajibi a kanka kai masa addu'a Allah ya sa ya gane bannan da yake ba daidai ba ce amma a lance mai saban Allah a gaba daya kamar a ce dukkan masu boye kaya don mutane su wahala Allah la'ance su to wannan an yi gaba daya ba a ayyana wani ba to wannan ya halatta ijma'an daga muwan malam daga muwar malamai to خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون a halin kasancewar su a beban kadar da wamma su a cikin wutan nan in sun shiga ba magana fita a cikin la'anati ko a cikin la'ana wadda yake ta sabauta shigar su wuta awin nari ko ko wuta almalloli alaiha wadda aka shirya a kanta da amatan la'ana duk wanda Allah ya la'ance shi to yana cikin wuta da fa fa anhum azabu dan za ya sauka je azaba daga gare su karfata ainin ko da gurgurdan kifta ido wala hum yunzaruna su ko ba za a saurara musu ba la yi mahaluna ba a yi musu sauraro ta wace don su ba a mazalatin kuska wani hanzari aw la yunzaru ilaihim nazarar rahamati ko ko ba a duba zuwa gare su duban rahama da za su samu rahama aya ta sauka lamma kalu yayin da muta- mutane suka ce da manzo sallallahu alaihi wasallam ka sifanta mana ubangijinka ka sifanta mana ubangijinka sai aya ta sauka وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم wa ilahukum ubangijinku mai tafi da baki ɗaya lamuran ku almustahiqu lil ibadati minkum wanda shi ya cancanci a ce ku tsaya ku bauta masa mubtada ilahukum sunan mubtada ne habaruhu labarin sa shine ilahun wahid ubangiji ne makadaici wanda yake ya kaɗaita da sufofinsa la nazira lahum ba su da kama a zatinsa ko tsofinsa ba su da abokin tarayya a cikin ayyukansa. Da ƙariru wannan tabbatarwa ne ga zamowar Allah makaɗaici. La ilaha illallah, la ilaha illallah, makaɗaici ne a komi, makaɗaici ne a zatinsa, makaɗaici ne a tsofinsa, makaɗaici ne a ayyukansa. Ba wata zati kamar zatin Allah. Zatin nan ta Allah kuma guda ɗaya ce ba murakkaba ba. Mutanen ba wata sufa kamar sufa Allah, kuma sufa nan ta Allah murakkaba guda ɗaya ce. ba ba kudura biyu ce da shi ko irada biyu ba kudura nan guda ɗaya ce yake da ita yake da ita wa irada nan guda ɗaya ce makaɗaiciya ce la ilaha illahu ba wanda ta ce abauta masa in ba shi ba ya fi lu'luhi ya tiga yadda korewa ne ga cancantar wani Allah ga cewa abauta masa kowa Allah ar-rahman shine wanda yake mai rahama maganiya wadda kowa a cikin halitta ya samu daga irin wannan rahama arrahimu shine ko mai rahama wadda take kebantacciya wanda sai wa'anda Allah ya nufa suke samu daga irin wannan rahama kala hujjata alal wahdaniyyati kamar hujja ne bisa zamowar Allah makadaici ya da suka nemi aya bisa haka zamowar ubangiji makadaici sai aya ta sauka إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها وبث فيها من كل دابة وتخرج الرياح والسحاب المسخر بين السماء بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
inna la'ayatin haƙiƙa akwai ayoyi nuki diddigo wanda sun wuce a lissafa su fi halittar sama ba cikin halittar sama wal'ari yadda aka halittar sama aka ɗaga ta ba tare da wani al'amudi ba aka yi taurari a ciki ya zama taurarin nan kowanne a ciki suna bin hanyar su ne inda Allah ya nufa bayan da za a yi wannan ta bi hanyar wannan la shamsu yanbaghi laha an turika al-qamara wa lailu sabiqun nahari da kuma yanda aka yi kasa aka halitta ta wani waje ruwa wani waje tudu wani waje dutse aka sanya duwatsu a cikin ta manya-manya aka yi halitta iri daban-daban a ciki na daga ma- masu rai da tsirrai wa ma fi ma da abin da ke cikin saman nan daga san min al'ajaibi daga abubuwan ban mamaki wal wasilatul layl garin yadda dare ke sabawa nahari da rana yadda dare zai tafi rana ta zo ko rana ta tafi dare ya zo in zahabi wal maji da tafiyar wannan wannan ya zo wannan ya zo wannan ya tafi yadda ake samun dadi a wannan wannan ya karu wannan ya ragu wannan kuma ya dawo yana karuwa wancan kuma yana raguwa wan nuri da kuma haske wa da- da- rana da haske a dare kuma ya zama duhu aka yi shi duhu don jama'a su samu wakacin hutawa وجعلنا الليل سباتا وجعلنا وجعلنا النهار معاشا والفلك لأن aka hore jiragen ruwa a sufuri jiragen ruwa a lafita fil bari wanda ke gudana a cikin kogi wala tarsubu ba ta tsayawa waje daya ba kuma ta nitsewa mankurata halin kasancewar ta ko an cika ta bi ma yanfa'un nasa da abin da yake amfanin mutane Ina tijara ce daga kayan kasuwanci walhamdi da kaya masu nauyi iri daban-daban wa ma an zana lamin sama mai mai haka na akwai ayoyi makin daga cikin abin da Allah ya saukar na daga ruwa daga sama ta ya bi laraba da mautiya ya raya ƙasa da sababin wannan ruwan bin nabati da ya zama ƙasar tana yin tsiri sababin saukar ruwan ba da mautiya bayan ko da ta kashe ta mace yanzu ya bayan ta bushe wa milayati an naka talararra hasha ta fai za an zanna ala ya hali ma a hata zatwara ba inda da zai haya na bujil mauta wa basa fiha yadda Allah ya yada a cikin duniyar nan ya yada a kasar nan harfin ala anzala adabi ne akan anzala ai farraka ya yada biya a kasar nan min kulli dabba daga duk wani nau'i na abin halitta ma ya dubu alaiha wanda yake yawo a kanta wata silifin riyahi da irin yadda ake juya iska wani lokacin ta taso daga arewa ta yi kudu wani lokacin ta taso daga kudu ta yi arewa fi mahadiha wajen tasowarta fi mahadiha wurin tasowarta kabula wani lokacin ta taso daga gabas wada buran wani lokacin ta taso daga yamma wajen numan wani lokacin ta taso daga kudu ko shibala wani lokacin ta taso daga arewa wa bi ahwaliha da halin iska harata wani halin iska sai ta zama mai zafi wa balidata wani lokacin kuma mai sanyi wa asbata wani lokacin ta zama guguwa wa layyinata wani lokacin kuma ta zama mai taushi wa ukuma wata ta zama bakarara ba ta iya kore girgijin balle ha a ce ya zo da ruwa wala waƙiya wata kuma iska mai barbara ce za ta haɗa gizagizai waje ɗaya a gasin zub da ruwa wasu habil musahari da girgije wanda yake abin horewa almuzallali abin horewa ya siru ila hasha Allah yana tafiya inda Allah ya nufi ya je inda Allah ya nufi girgijen nan ya je nan yake zuwa bayan samai wal ardi an hore tafiyar sa tsakanin sama da ƙasa bila ilaka ba tare da an rike shi da wani abu ba ba da abin da aka rike sai ikon Allah lau ayati wannan ya isa alamomi masu tunatarwa da kaunin yaƙilun amma fa ga mutanen da suke masu hankali ya ta dabbaru na wanda suke lura an kama daga maza Allah alaihi salatu wassalam ya ce kai ta wanda ya karanta wannan ayar amma ko za ya yi tunani a cikin ta ba mahan sannan kuma ubangiji ya raraukaci wanda ya bauta wa waninsa tare ku da waɗannan dalilan da ya ce wa minan nasu
من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا وشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب ومن الناس ana samu a cikin mutane duk da waɗannan dalilai da aka kawo na cewa lalle a san Allah a tsaya a bi shi shi kadai to amma kuma ana samu a cikin mutane man yadda ya zo an dare wanda yake rikin gumaka ko shugabanni min duni lahi ba Allah ba gairahu wani Allah yake rikon gumaka auro a sa ko shugabanni yudirunahum da suke bin su ala ila ta'atin lahi sabanin bin Allah shugaban duk da zai dora ka kan ka bar Allah to wannan ai wajibi ne Allah ma ya ce karki wannan shugaban wanda zai dora ka kan bin Allah amma shugaban da zai juyar da kai daga bin Allah to wannan shine aka ce lalle ka nisance shi in karki wannan shugaban kamar kariki wa wato gunki ne wanda kake bautawa ba Allah ba yuhibbu nan suna son gumakan nan ko shugabannin nan duk da azimi da su girmama da sai musu lahoro da kafkan da kai ka hubbillahi kamar da suke san Allah ai ka hubbillahi lahu kamar yadda suke san Allah au ka hubbil mu'minina lahu ko ko kuma yadda mummune suke san Allah shi dai hubbi masdari ne wanda yake an shafe fa'ilin sa an faɗa cewa a shafe fa'ilin masdari abu ne mai yawan zuwa a magana ko yadda mai tufatul wadiya yake faɗa ko wa hasu fa'ilin huna la yamtani a shafe fa'ili na masdari abu ne wanda bai hannu ba yana yawan zuwa to da aka shafe fa'ilin sai aka yi kawo wani nau'i na ismali a ayar fa'ilin nan menene ana nufin su kafiran suna son wannan shugabanni nasu kamar sanda suke wa Allah ko ko ana nufin a'a mummune wato mu- su kafiran nan suna son gumakan nan nasu ko ko shugabannin nasu irin yadda mummune suke son Allah irin yadda mummune suke son Allah wallazi na amanu a shaka ubalillah amma dai duk irin yadda kafirai za su kai wajen tsananta soyayya ga gumakansu ko tsananta soyayya ga shagabanninsu to lalle soyayyar da suke ba ta kai ga gumakan nan nasu ko shagabannin nasu ba ta kai kamar soyayyar da mummune suke wa Allah ba wanda suke mummune su suka fi tsananin soyayya ga Allah min hubbil kuffari la'andada daga yanda kafirai suke son gumakan nan wa mahabbatul abdi lillahi san bawa ga Allah soyayya bawa ga Allah iradatuhu da'atahu shine zamo koyaushe ba abin da ya sa a gaba sai bin Allah ya zama koyaushe nufinsa a ce ya bi Allah wal i'tina'u da kula wal i'tina'u da kula da tabbatar da abin da duk zai sa Allah ya da shi ya zama ba koyaushe tunaninsa me in zai ne Allah ya da shi wannan ya sa a gaba to alama cewa shi masoyin Allah ne ba wanda yake da baki ne yake cika baki cewa shi masoyin Allah ne ba wai shi masoyin annabi ne ba to ina alama a kawo alama yadda ibn al shugaban masoya yake faɗa halifu garamin an talakin min nafsi wa in ka ka wasan dika baru adillati falam tahawani ma lam takun fi yafaniyan wa lam tafna ma lam tushtala fi ka surati kai kana da awakai masoyi ne amma gaskiyar lamari gaskiyar magana kanka kake so kanka kake so domin kuwa da kake da awakai masoyina ne amma har yau kana da taka sifa baka ari sifa ta ka ce ita ce taka ba to ɗaya ne daga cikin hujjoji na akan cewa kanka kake so yanda ni kake so da sai ka aro duk sifofi na ka rataya wa kanka ka rataya wa kanka ka zama masoyi kenan na hakika falanta wa ni malam ka kunci ya fani ai kan kai ba masoyi na bane matukar ba kai fana'i a cikina ba wanda ya fana'i a cikin manzo manzo sallallahu alaihi wasallam shine masoyin manzan Allah hakikata wanda ya fana a cikin Allah shine masoyin Allah hakikatan fa ya fana summa ya fana summa ya fana fa kana fana uhu ainal bakai wanda ya taka wannan matsayin to shine za a ce masoyi wala ta fana malam fi salati ka surati ba ko za a ce kai fana'i ba sai in abin ya kai matsayin da an ganka to za a ce ni aka gani da an ganka sai a ce ai ni aka gani to sannan ne kayi fana'i eh to sai kayi fana'i nan ko za a ce kai masoyi ne na hakika to son Allah ko gabawa shine nufin girmama bawa wata imaluhu da kuma ya tsaya ya aiwatar da bawa fi da'atihi a cikin bin Allah ya zama koyaushe bawa a toshe masa kofar komai sai kofar bin Allah bawa wanda suka san Allah in aka bude musu wata kofa ko kaka ta rabuwa da Allah to na dama da suke a kai ba kasan bane saboda alama cewa to an mai da su ba komai bane a wata aka mai ba komai ba shi ne ake gane shi yadda ya ga dama wato ayyuhal muguriru anna inna iraraka minna law aradnaka ja'alna kullama ka yuridna kai da kake ganin ka kau da kai daga Allah yayin da Allah ya ce ayi kai ba ruwanka kana kesa tsarin Allah to ka dauka ka sani kafin ka kau da kai daga Allah sai da Allah ya kau da kai daga gare ka sai da Allah zama ba ruwansa da kai shi yasa ya ne ka kake duk wannan ka tobara idan da Allah ya nufi ka zamo nasa to da sai ya kome sai ya sanya kome naka ya zamo Allah yake nufi shine law arada naka ja'ala na kullama fi ka yuridina to wa sauru a kare bawa anil ma'asi daga saban Allah to walau tare da zina zalam da a ce kaga wayanda suke azzalimai cutar ya mamadu a ce ka gani ya rasu lalata sallallahu alaihi wasallam amma malamai musamman na balaga suke cewa ana ɗauka bisa umumi ya fi in mai gani ma da ake yana nan sanda azaba za ta sauka wa kafiran nan da ya ga wannan magana da aka faɗa yadda ya zan zali da ka ga wayannan da su zalunci kansu ta fuskar rukun wato gumaka ko shugabanni wanda za su je su a bisa saba wa tsarin Allah إذا لون العذاب لوكا سندت كاكا عذاب أنا رأيت أمرا عظيما لا هذا لما يجيني فما ماشي أنا القوة أصلا دي سنتبت شوى إيكو أي القدرة إيكو غباتا لله تعالى في جميعا غباتا لا شيء من هذه الأنداد وأنا شو قبل أن تكيبي كوكو ما كان تكيبي بس دول أبو لبيكو وأنا لا شديد العذاب cewa ubangiji azabarsa mai tsanani ce azabarsa mai tsanani ce ba mafita daga gare ta sai dai bawa ya kokari ya aikata abin da zai kare shi daga ake azaba ta same shi to na ne su manin ko to sai mu kai lokacin ya tafi ko